ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين babu haƙƙin zauji alal mar'ati wannan baji ne da yake bayanin haƙƙin miji alal mar'ati akan matarsa irin haƙƙoƙi na wajibi da Allah ya tsora wa matan nan na mijinta قال الله تعالى الله تعالى يا شيخ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للبيت بما حفظ الله الله شاء الرجال مزاجي قوامون على النساء سوني ما سو أيوة da haƙoƙi alal nisa'i ga mata daga kama ya kuma kiyama sai aka ce kawamuna masu tsananin tsayawa ne wato masu tsayawa da haƙoƙi masu nauyi alal nisa'i akan mata Allah ya ba su iko da nauyi da kuma ƙarfin iko alal nisa'i akan mataye. Allah ya ce bi ma faddala Allah ba'dahum ala ba'd. Wannan kuma a dalilin fifita wanda Allah ya yi wa wato bi ma faddala Allah ba'dahum. Dalilin abin da Allah ya fifita shashin su ala ba'din abu ta shashi. Allah ya fifita shashin maza akan shashin mata. Dalili na farko kenan. sai sanya su ne kawamuna alal nisa dalili na biyu kuma wa bima anfaqu min amwalihim dalilin kuma abin da suka ciyar na dukiyoyinsu wajen auro matayen nan da kuma dai kula da cin su da shan su da suturar su Allah ce fa salihatu amma kaga salihai daga cikin mataye qanitatun sune masu yin da'a ga ubangiji hafizatu bil gaibi masu kiyayewa ga gaibi gaibu abin da ya shafi a jikinta da farcinta gaibu ne wanda za ta fita je ta yi zina wani bai sani ba amma sai ta ji tsoron Allah ta kiyaye to wannan suna jikin su salihan bayi dukiyar miji da yake hannunta ko abinci ko wani abu za ta iya ɗauka ta wani tasirifi ba da izininsa ba amma sai ta ji tsoron Allah ta kiyaye wannan abin da yake a hannunta to wannan ta kiyaye gaibu bima hafizallahu ga abin da Allah ya kiyaye abin da Allah ya ce a kiyaye kar a tozarta kar a yi zina kar a yi sata kar a yi kaza da kaza duka wannan dokokin ta kiyaye kamar yadda Allah ya kiyaye to wannan ita ce saliha a cikin mataye su ne a fasaliha kamar mubtada ne qalitatun hafizatu lil ghaibi bima hafizallahu shi ne khabarun mubtada wannan aya malaman tafsiri suka ce a cikinta Allah ya faɗi dalilai guda biyu da ya fifi kamar za a kan masu dalilai guda biyu al'amura guda biyu wato wa iladu zalika bi amraini dalilin waɗannan wannan fifiko da Allah ya yi wa maza akan mata dalilin wasu al'amura ne guda biyu na farko wa haƙiyun na baiwa ne da Allah ya musu ba su suka yi ba ba wani aiki suka yi da suka cancanci a musu wannan baiwar ba wa kasabiyun akwai kuma na kasabi abinda suka aikata ko suke aikatawa shine ya jawo Allah ya fifita su akan mata wahabiyun wa kasabiyun to shi na baiwa din kamar aulu da yake bi ma faddala Allahu ba'dahum ala ba'd dalilin fifita wanda Allah ya yi wa shashin su ga shashi ya fifita maza akan mata wannan baiwa ce ina fata an gane ai da sababi tafdilihi bir rijali ala nisa dalilin fifikon da Allah ya wa mazaje akan mata bi kamalin akal da cikar hankali kaga wannan ba aiki suka yi suka samu cikar hankali ba wannan baiwa ce da Allah ya yi musu wa husnul tadbiri da kyakkyawan lura da al'amura gudanar da al'amura na rayuwa su kuma ta iya kyautatawa wa mazidul quwwati fil a'mali da kuma ƙarin ƙarfi cikin ayyuka ƙarfin da Allah ya ba su na jiki bai wa mata irinsa ba wannan duka baiwa ce ba wani abu suka suka cancanci wannan ba wa da'atu da kuma ƙarfin bauta wa Allah da yin da'a ga ubangiji ina fata an gane wa lizalika domin haka ne kusu fil kusuwati aka keɓance maza da jagoranci wal imamati da yin limanci maza da suke banda mata wal wilayati da kuma jagoranci na al'umma wa iqamati sha'air da kuma tsayar da sauran ayyuka na addini wa shahadati da ba da shaida a kotun musulunci duka ba a karɓar shaidan mata sai maza fi majami'il qada a cikin guraren hukunce hukunce wa wujubil jihadi da wajibcin zuwa jihadi maza kawai aka tsora Allah bai tsora wa mata ba wal jumu'atu da sallar juma'a maza aka tsora wa banda mata wa nahu ya da makamancin wannan kai wajadatin sami fil mirasi da qalin rabo a cikin gado wal istibdadi bil tiraki da kuma danka musu hukuncin rabuwa ta aure su suke da ikon saki ba mata yi ba to duka wannan abubuwa ne da Allah ya yi wa maza ba dan su suka yi wani abu na kokari ba wa bai ma'afa kullun amwalin dalili na biyu kuma aikin su ne saboda sun ce da dukiyoyin su shi ne kayan da cikin auro matayen nan kalma har kamar sadaki wannan fakati da kayan aure da sauransu thumma qasama Allahu an-nisaa qismaini sannan a wannan aya Allah ya raba matayen guda biyu faqala tafattalihatu qanitatu salihan bayi su ne ƙanisatun mutsi'atun lillahi masu yin ɗa'a ga Ubangiji, ƙa'imatun masu tsayawa tsayin daka da hukukin azuwaji da haƙoƙin mazajensu su ne ma'anar ƙanisatun, alƙunu da dama ma'anar ta'adda'atu. Hafi za su lilgaibi nau'i na biyu masu kiyayewa ga gaibi, ai da mujibin gaibi an yi hafasu na fi gaibatul azuwaji ma ya zubu hibda hutun nafsi wal mali su kiyaye in miji baya nan ko baya gari ko ya bar gida abin da ya zama wajibi su kiyaye fil nafsi su kiyaye kansu kansu yi zina wal mali su kiyaye dukiyarsa kansu masa almubazzaranci ina fata an gane wannan dalilai guda biyu su ne Allah ya fifita maza ya danka jagorancin gida a hannunsu akan mata malai cewa ammal ahadisu amma hadisai da suka yi bayani akan haƙoƙin maza akan mataye bayyana daga cikin hadisan akwai hadisu amr ibn al-ahwas hadisin nan nabi za abu dan ahwas as-sajid wanda ya gabata fil babi qablahu a cikin babin da ya gabaci wannan babin da ya kawo mana hadisin hajjatul wada'i wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa a fa haqqukum alaihinna haƙƙin ku ku mazaje akan matayenku Allah yuti ila kurushakum man takarahuna kasu taka shimfidar ku ga wanda kuke ki wato kasu kawo wani ya kwanta a shimfidar ku ta aure wala ya azanna fi buyutukum liman takarahuna kasu yi izini shigowa gidanku ga waɗanda ba kwa son su shigo gidanku shine mahallu shahid na hadisin da ya gabata wannan ma yana matsayin haƙƙi da muje yake da shi akan matarsa shine ne ya ishara da hadisin fil babi qablahu hadisin nan na amr ibn ahwasi as-sadiq fil babi qablahu wanda ya gabata a babun da ya gabaci wannan babi wa anna bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idza da'a rajul imra'atahu ila firashihi idan miji ya kirayi matarsa zuwa shimfidarsa ta aure falam tatihi bata zai ke masa ba wato ta ki zuwa ta biya masa wannan bukata tasa ta aure fa ba ta gabana alaiha ya kwana yana kushi da ita la'anata hal mala'ikatu mala'iku za su ta tsine mata hatta tusbiha har sai ta wayi gari za ta kwana ne a cikin tsinuwar mala'ikun Allah in dai har ya yi fushi amma in dai sa bai yi fushi ba ko da ta ki zuwa din to shikenan amma in dai ta ki zuwa kuma ya kwana yana fushi to ta kwana cikin fushi wato kinuwa ta mala'ikun Allah muttafaqun alayhi ta ko zai yi wuya ya bukace ta take zuwa kuma bai yi fushi ba to saboda haka mata su kiyaye kinuwar mala'iku kuma ba irin kinuwar mutane bane wanda wani ya tsine miki ba zai kama ki ba mala'ika ne tsine miki tabbas kinuwarsa za ta kama ki wa fi riwayatin lahuma a cikin wata ruwaya ta Bukhari da Muslim manzo Allah ce idza basatul mar'atu idan mace ta kwana hajiratan firasha zawjiha tana mai kaula cewa shimfidar mijinta la'anata al mala'ikatu mala'iku za su tsire mata ta biya har sai ta waye ta kaula ce ba wata larura ba jinin haila ba ba rashin lafiya ba ta san yana da bukatar kwanciya da ita amma ta kaula cewa shimfidar ta ki zuwa ina fata an gane in masu talaka ne ta ki zuwa talaka da gangan kuma ba wata larura to mala'iku za su taske ne mata hatta su zube har sai ta wayi gari wa fi ruwayati a cikin wata ruwaya qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wallazi nafsi bi yadihi na rantse da ubangijin da raina yake hannun ikonsa ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha ba wani miji da zai kira masu zuwa ga shimfiɗarta ta aure ba ta aba alai kuma ta ki amsa wannan kira illa kanin da zai fi sama ya sa kiɗan alaiha face sai ubangijin nan da ikon sai tabbata a cikin sama ta kiɗan alaiha ya yi fushi da ita hatta yi raza a na har sai mijin nan ya yafe mata ko ya huce daga wannan fushin inda ya yi fushi to Allah ma ya yi fushi da ita har sai mijin nan ya yake mata ya yadda da ita ya daina fushi da ita akan wannan kin hamsa shin fada da kai wa ana bi da raka da Allahu anhu aidan anna rasulullahi hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce la yahillu li imra'atin baya halatta ga mace an ta su mata yi azumin nafila wa zawjuha shahidun alhali mijinta yana gari illa bi iznihi sai da izininsa saboda ko zai bukace ta da rana azumin ta na nafila in sai ba da izinin miji ba to ba ta da lada ba su maimakon lada zunubi ma za a rubuta musu kuma mijin yana da iko ya karya mata azumin kuma bai yi laifi ba a wajen Allah in dai ba da izinin sa amma fa azumin nafila bukatarsa ta ta ciwo shi yazo yana bukatar ta take yayi na dau azumin nafila to ya ga dama ya ce wannan azumi kuma za ki ya karya azumin kuma bai yi laifi ba in ta ce ta ba za ta da ba sai ta kai azumin nan to maimakon lada zunubi za a rubuta mata amma fa azumin nafila azumin farilla kan bai halatta ya karya mata ba ta ma bai halatta ta bi shi ba wala ta azana fi baiti kuma kar ta yi izinin shiga cikin gidansa illa bi izini dole sai da izininsa duk wanda ka san in ya ga mutum zai ce wannan kuma me ya kawo shi me yasa wannan ya shigo gidana to kar ta masa izinin shiga gida muttafaqun alai wannan gidaje da ke bin shari'a kenan ake kullewa sai an yi sallama an nemi izini a buɗe amma gidajen mu da ake barin su a buɗe mutum ba zai shigo ba sai ya ba zai sallama ba sai ya shigo ya ido hudu da matar gida to kaga nan ba ta da iko akai ko yawwa gidajen da kulle gida ake ta ciki ba wanda zai shigo sai da izini shi yasa Allah ya ce wa idza wa idza balaga al-adfaru minkum al-huduma falyasta'zinu su nemi izini to gidan da yake a kulle ne ai ake neman izini in aka maka izini sai a bude ka shiga to amma idan gida a bude ne mutum ya shigo kanta ya tsaya ko ya zata yi ai ba ta ta yi ko ba ta so dai ai ba ta ta musu izini ba to amma idan gida ne da sai an yi izini ake shiga to bai halatta ta yi izini cikin shiga gidan nan ba illa bi izini sai da izinin miji muttafaqun alaihi wa hadha lafzul bukhari wannan shine lafazin ruwaya imam bukhari وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنا وصلك أبو الله أم عمر دلا تتبت قريسو عن النبي صلى الله عليه وسلم يا رسولك من ذا الله صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله ياتي كلكم راجي هو النمكم مكيايين وكلكم هو النبي تكنكم مسؤول عن رعيتي أبن تنبيعني أكن كيوان الناس kowanne daga cikinku akwai kiwon da Allah ya bashi kuma kowannen ku a lahira sai a tambaye shi kiwon da aka ba shi sai maza Allah ya tafsiri wal amiru ra'i shi sarki ra'i makiyayi ne Allah ya danka kiwon talakawa da suke karkashin mamlakarsa a hannunsa in an ce sarki a nan sarki na gargajiya ko ce a na local government ko gwamna na jiha ko shugaban ƙasa ko wani ɗan majalisar dattawa ko ɗan majalisar wakilai ko mai ba shugaban ƙasa shawara ko mai ba gwamna shawara waɗan majalisar dokoki na jiha sai hata cikin ofisoshi irin su famtec da daraktoci da sakatarori da akantoci dukkan wannan mukaman da ake rabawa to kiwo ne Allah ya ba ina fata an gane warrajul shi ma mutum haka wanda yake ba shugaba ba bai da wani matsayi ra'i makiyayi ne ala ahli baiti ga mutanen gidansa gidanka da Allah ya yi mallaka maka matanka da ƴaƴanka to kiwo ne Allah ya baka ba naka bane kai makiyayi ne da Allah ya dauke ka kiwo wara'a wal mar'atu ita ma matar aure ra'iyatun ala baiti zawjiha ita ma makiyayiya ce a gidan mijinta wa waladihi da ƴaƴayen mijin ƴaƴan da ta haifa a cikinta ba nasa bane na kiwo ne Allah ya ba gidan da aka da aka ajiye ta an kawo ta ne ta yi kiwo saboda haka in ta yi kiwo daidai Allah zai tambaye ta in ba ta yi daidai ba ma Allah zai tambaye ta wa kullukum ra'in kowanne daga cikin ku makiyayi wa kullukum kowanne daga cikin ku mas'ulun za a tambaye shi an ra'iyyati akan kiwon nan kiwon da Allah ya baka kai ko ba kai ba ka tozar ka wannan amana ko ka kyautata ta kowa sai an masa hisabi akan kiwon da Allah ya bashi muttafaqun alayhi wa an abi aliyin ɗan kibin Ali an rawaito hadisi daga baban Ali shine ɗan kuɗan Ali radiyallahu anhu anna rasulullahi haqiqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qala yace idza da'a rajulu zawjatahu li hajatihi idan miji ya kirayi matarsa li hajati domin bukatarsa ta kwanciyar aure fal ta'ati lalle ne ka zai ke masa lalle ka amsa wannan kira wa in kanat ala tannuri ko da ta kasance akan tanda ta waina tana dana waina ko gurasa shine at tannur wobin da ake kasa gurasa kaga ai za ta ce in na bar gurasa za ta kone ko in na bar wainan za ta kone in ma a kan kaskon tuya take tana soya kosai ko nama ko ma meye in miji ya kiraye ta akan wannan bukata ta ta aure to ta bar wannan abin ko da zai kone ai nasa ne ko shi ya kawo in ma ya kone ya haka zai ci a kone ba zai ce dan me kika bar ya kone ba saboda bukatar da tafi wannan ce ta taso saboda haka dole ta bar wannan abin da take toyawa ko take gasawa ko take dafawa ta je ta biya wa miji bukata alaba shi daga baya ta zo ta ci gaba da aikin in ta fake da wai ai aiki take yi yanzu ba ta da lokaci to in ya fushi fa Allah da mala'ikunsa za su tsine mata ko da tana kan tanda ta tuyar waina a tannuru ai mun saka cikin suratu hud hatta idza jaa amruna wa farat tannur fa tuluk fiha min kulli zawjayn ithnayn wa halaka illa man sabaqa alayhi alqawlu wa manaman wa ma amana ma'ahu illa qalil ina fata an gani at-tannuru abinda ake gasa gurasa to ko da gurasa take gasawa da abin da ya kama da shi inda ya nemi ta akan wannan bukata tasa to wajibi ne falta ce ta amsa mata ta je ta amsa wannan kira rawahu turmudi wan nasa'i wa qala turmudi imam turmudi yace hadithun hasan wannan hadisi ne hasani wato kyakkyawa wa ali ibn umar radiyallahu anhu an rawaita daga abdullahi dan ko an abi hurairata wa an abi hurairata radiyallahu anhu an annabi ya rawaita daga annabi sallallahu alaihi wasallama kala manzo Allah ya ce law kuntu amiran ahadan da na kasance ban umarci wani mutum an yasjuda li ahadin ya sujjada ga wani mutum la amartul mar'ata da na umarci mace ta aure an tasjuda li zawjiha ta yi sujjada ga miji da ba zan umarci da yayi wa uwa sujjada ba ba zan umarci da ya yi wa uba sujada ba zan umarci almajiri ya yi wa malami sujada ba amma zan umarci mata ta yi wa mijinta sujada da har yin sujada ga wani halal ne to da na umarci mace ta yi wa mijinta sujada saboda girman haƙƙi da yake kanta na wannan miji nata da kuma wajibcin yi masa biyayya da kuma da'a amma manzo Allah ya taba umarni a yi wa wani sujada ba sujada Allah kadai ake yi wa ba a yi wa wani makhluki bai halatta wani makhluki yi wa wani makhluki sujjada amma maza Allah ga kaddarawa da na kasance zan umarci wani yayi wa wani sujjada da na umarci mace ta yi wa mijinta sujjada rawahu tirmidhi wa qala hadithu hasan sahih wa an ummi salamah radiyallahu anha har wasu daga sai da suka umu salama radiyallahu anha qalat tace qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ayyu mamra'ati ko a ina mace mata ta mutu wa zawjuha an harajin mijinta yana yadda da ita bi ma'ana baya fushi da ita yana jin daɗin zama da ita ya yadda da zamantakewar da suka yi da ita da khalafin jannata za ta shiga aljanna wato sharadin mace ta shiga aljanna guda biyu ne imani da kuma yaddar miji in ta zo lahira da abu biyun nan to dare za ta shiga aljanna amma in ta zo da ɗaya babu ɗaya ko ba ta zo da duka guda biyun ba to aljanna ko ƙarshinta ba za ta shiga in ta zo da imani ko ta zo da yaddar miji ta in ta zo da yaddar miji ko ta zo tare da imani in ta zo da abu biyun nan to da khalafin janna amma in ta zo da fushin miji to fa duk imanin da duk aikin da ba zai kai ta aljanna sai dai mijin nan ya yafe ka san ku alahira ba zai iya yafewa shi ma yana neman ƙarin guzuri rawahu turmuzi wa qala fi hadithu hasan wa hadithi ne kyakkyawa wajibi ne akan mataye sai irin zaman da za su yi da mazajen su domin ina ga ka a wannan babi ba akwai hadisi da wata mata ta kawo ƙalin mijinta wajen manzan Allah ya yi kaza ya mun kaza baya mun kaza ya baya mun kaza sai da ta gama lissafa irin laifukan mijin a ƙarshe sai manzan Allah ce to yanzu abin da zan gaya miki ki je ki bincika ki bincika kanki ki je ki duba da kyau wannan matsayi kike a wajen fa inna ma huwa jannatuki wa naruki domin mijin nan naki shine aljannaki shine wutarki ba ruwana da wancan duk abin da kika lissafa yana miki ke din me matsayin ki a gunsa yana yadda da ke ne ko yana fushi da ke in yana yadda da ke to fa innahu jannatu shi aljannar ke in yana fushi da ke to wala rufi shi wutar ki ne shi ne aljanna ki shi ne wutar ki in kin bi shi ki je aljanna in kin saba masa ki je wuta to kaga wannan dole mata su kiyaye su tsala zage dantsi wajen kiyaye zamantakewa ta aure رواه الترمذي وقال حديثه حسن وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله ياتي لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا ما ترى أولي بلا تبا تشوتر da mijinta ba a cikin rayuwar duniya da harshenta ko da idanta ko da aikinta illa qalan zawjuhu min al-hul al-ayn face sai matar wannan miji na ta na hurul in matar ta gidan aljanna qalat eh zawjatuhu na ko ita to shi ta dai bai kata ba zawjuhu ne yace zawjatuhu ne shikenan illa qalat zawjatuhu min min al-hurul in face sai matar ta hurul in ta gaya wannan matar da ta cutar da mijin ta ce mata la tu'zi kar ki cutar da shi ko ki daina cutar da shi qatalaki Allah Allah ya tsine miki kan kalma ce ta tsinuwa kamar la'anaki Allah sai aka ce qatalaki Allah ai mun san qatalahum Allah Allah yufakun ko ana nufi Allah ya tsine musu qatalaki Allah za ta ce Allah ya tsine miki fa inna ma huwa indaki dakiru ki sani fa wannan miji yanzu a wajen ki aro ne ba naki bane aro aka baki yushiku an yufa aiki ya kusa ya rabu da ke ilai na ya dawo zuwa wajen. Saura kaɗan yi ita an yi mata hijabi tana ganin ‘yan kwanakin da suka rage. Ya mutu ya barke a duniyar mu ya dawo wajen mu mu kyautata masa ya farin ciki ya ji daɗin zama da mu. Duk sanda mace ta cutar da miji. To idan miji na ɗan aljanna ne abinda matarsa ta aljanna za ta gaya wa matar ta duniya. Duk sanda ta cuta wannan daga mu'azu ɗan jabar. kuma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matarsa ta gidan aljanna za ta ce qatalaki Allah Allah ya tsine miki fa inna ma huwa indaki dakilun yanzu shi dakilun daga dakhala ne kullu dakilun ya ya shigo ne dan dan wani lokaci wajen ki shine ma'anar aro ne a wajen ki yusufu an yufariqaki ya kusa ya rabu da ke ilai na ya komo zuwa garin rawahu turmudi wa qala hadithu hasan wa an usama ibn zaid an rawato daga sayyidina usama dan zaid ibn harithata alhibbu ibn alhibbi kenan masoyin manzo Allah dan masoyin manzo Allah annin nabi ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama kala manzo Allah ya ce ma taraktu ba'di fitnatan hiya aqru ala rijali min nisa ma taraktu fitnatan ban bar wata fitina ba ba'di a bayana hiya wanda ita fitinan nan aqru mafi cutarwa ala rijali ga mazaje min nisa fiye da mata fitina tana da yawa dukiya fitina ce bi ma'ana jarrabawa ce ai mun san fitnatu din Allahumma inni a'udhu bika min fitnati al-mahya wal mamati wa min fitnati al-qabr wa min fitnati al-masih ad-dajjal wa su'il masih ai mun san wannan ya qawaidi da zo mana fasara me yace wa amma fitnatu al-mahya fa hiya kullu ma yujidu an fitina ta rayuwar duniya shine duk abin da zai shagaltar da kai gabanin Allah bi ma'ana duk abin da zai raba ka da Allah to wannan hadisi maza Allah ta ba wani abu da ya zama fitina da zai yalaka bawa da addini ko da ubangijinsa mafi cutarwa fiye da mata yi a dalilin mace mutum sai ya halaka yau shi yasa ma wata ya Allah ta ya yi wallazi na amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahzaru yace wasu daga cikin mata na ku da yanku abokan gaban ku ne fa ku kiyaye su fahzaru ku kiyaye su kasu raba ku da Allah متفق عليه to anan wannan babu ya kare babu nafakati ala iyali babu kenan da zai gaya maka ciyarwa ala iyali akan iyali na imam nawawi kaman ya bibi ta bangare daya akan bangare daya amma sai da ya ware babu na haƙƙin maza akan mata ya kamata kuma ya kawo babin haƙƙin mata yi a kan mazaje. To amma sai kawo daga cikin haƙƙin da suke da shi ai akwai ciyarwa. Ko sai kawo babi mai kama da wancan amma ba a zahiri ba shi ba ne. Akwai da kamanceceniya. Babin nafakata alal iyali. Babi ne da yake bayanin ciyarwa alal iyali akan iyali. an ce iyali ‘ya'ya ma iyali ne mata ma iyali ne alallahu ta'ala Allah ta'ala ya ce wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wa alal mauludi lahu wajibi ne akan wanda aka yi masa aihuwa aka haifa masa da rizquhunna ya arzuta wannan uwar da jaririnta wa kiswatuhunna ya tufatar da su bil ma'rufi da kyakkyawan hali gwargwadon yadda Allah ya wadata shi ya rubuta shi to ya musu abinci da sutura daidai gwargwadon halinsa ina fata an gani wannan ma aya tana magana ne akan idan an rabu tsakanin uwar ɗan da uban ɗan ka gane ai wal mutallaqat ne gaban ya fusa yin nan to wal walidatu fa يريدون أولادهن هولين كاملين لمن أرى أن يتم الرضاعة إيه إيه وعلى الموجود له yau shi nake nema wanda ka gane ai malaman tafsiri suka ce a cikin wannan ayar akwai tausasawa da lausasawa da Allah yi wa wannan jariri saboda tsakanin uban dan da uwa dan kowa an danganta dan gare shi an ce nasa su an ce yuri ina aula da hunna suna sha da ‘ya'yayensu kaka kama an nuna ɗan nasu aula da hunna an jingina shi gare su su iyaye mata shi ma uba aka ce wa alal mauludi lahu wanda aka masa aihuwar a shi aihuwar ta ce to shi kuma kowanne ana neman ya tausasa ga wannan yaro wannan jaririn da aka haifa ko da suna tare a matsayin mata da miji su iyayen ɗan ko da sun rabu kowa ya sauke nauyin da Allah ya dora masa ita ta shayar in har mijin ya ɗauki nauyin shayarwa saboda Allah ce wa alal mawludi lahu wajibi ne akan wanda aka aifa masa wannan jariri rizquhunna ya arzuta jaririn nan da uwarsa wake tsoto ne ya tufatar da su ya mata tsumman goyo bil ma'rufi da kyakkyawan hali wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce liyunfiq zu sa'atin min sa'ati zu sa'atin ma'abocin yalwa da wadata liyunfik lalle ya dinga cewa min sa'ati daga yalwar da Allah ya min in kana da kuɗi kana da hali to ka ce da iyalin ka da yaka gurgurdan halin da Allah ya maka wa man qudira alai rizquhu wanda aka kunta ta masa arzikin sa ya zama talaka ne da kyar yake samun na rayuwa to fallin fiɗin ma ta hula shi ma ya dinga ciyarwa da abin da Allah ya bashi la yukallifu Allah nafsan Allah baya dora wa rai illa ma ta sai abin da ya bata Allah ya yi ka talaka to ya dora maka sai kai ciyarwa da tufatarwa irin na mai kudi iya abin da ya baka shine ya dora maka wajibi ka bada gurgurdan karfinka kai ku zu sa'atin mai yalwa ka bayar yin sa'ati daga yalwar da Allah ya maka wanda aka kuntata masa shi ma ya bayar gurgurdan abin da Allah ya bashi domin la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wa ma anfaqatum min shay'in duk abin da kuka ciyar da iyalinku da shi min shay'in na ko menene ko mun yawansa ko mun kankantarsa to fa huwa yukallifu Allah shine yake mayar da gurbin ko menene yake kar ka ga cewa wai kudin ka kaci ba kake ce fa ne kake wane ne to Allah ne yayi alƙawari zai bayar da gurbin abin da kaci ba saboda ka kar kai ƙauro babu dalilin yin rowa ko yin ƙauro ga iyali in dai akwai ko da zai kare da ba gun duniya ai ba mai dawoma bane kana ciyarwa Allah yana baiwa Allah shine yayi alƙawari duk abin da kuka ciyar ko menene to fa huwa yukhlifu Allah shine yake mai gurbin sa ka gane yayin da khalifa ko alkhalafu baiwa kana ɗiba Allah yana mayarwa kana ɗiba Allah yana mayarwa amma idan kai rowa to sai Allah ya barka da dabarar ta wa ana bi hurairata radiyallahu anhu qala Allah rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce dinaru afaqata fi sabilillah dinarin da ka ciyar da shi wajen gudunmawan zuwa jihadi fi sabilillahi wa dinaru da dinare na biyu an faka tahu fi raqabatin da ka ciyar da shi wajen yan tabawa ka ba da gudunmawa aka samu aka yan tabawa daga bauta wa dinaru da dinare na uku ta saddaka da bihi ala miskini da kai sadaka da shi ga wani miskini wa dinaru da wani dinare na hudu an faka tahu ala halika da ka ciyar da shi ga iyalanka matanka da 'ya'yanka أعظمها أجرا وديتو في كلمة لا دا الذي أنفقته على أهلك وأن قد شيك شيك إيالك يا أبو أن كبار قدم موجوة جهادي في سبيل الله يا أبو أن كبار قدم موا أكا تكا أكا أنت باوا يا أبو أن كي صدق على شيك مسكينين مبك أتا هو أن ينا دلادا أما أعظمها أجرا وديتو في كلمة لا دا الذي أنفقته على أهلك وأن قد شيك شيك إيالك dan da yawa mutane suna ga cewa da cewa iyali wani abu ne na wajibi amma ba lada akwai da suke ganin haka ai wajibi ne Allah ya tsora ma kai da kai kokari ka sauke wajibi to ba ka ga sallah da azumi duka wajibi ne kuma an kai Allah zai baka lada to haka nan ciyarwa ta wajibin ita ce mafi girman lada rawahu muslimu wa an abi abdullahi an rawatar daga baban abdullah wa yuqalu a wani kauli ana cewa abu abdurrahman yana iya yiwuwa ‘ya'yayensa guda biyu maza Abdullahi da Abdurrahman, kuma wasu suna mar ikiya da Abdullahi wasu suna masa alkunya da Abdurrahman. Wane ne Abu Abdullahi ko Abu Abdurrahman shi ne Sauban ibn Bujududin, Sauban dan Bujududin, Maula Rasulillahi, bala ne na manzan Allah sallallahu Alaihi sallama, da bawan manzan Allah ne manzan Allah ya ‘yanka shi ne ma'anar Maula. Sai dai malaman hadisi sun samu saɓanin ta yaya manzo Allah ya mallake shi wakil aka ce ishtarahu ya saye shi ne da kudinsa wa ta kausa ya yanta shi wasu kuma suka ce a'a waje da masbiya ya same shi ne a ganima ta yaki fa amara bihi fa utika yayi umarni a yanta shi to kowanne dai yana iya kasancewa amma dai asali da bawa ne na manzo Allah da ya mallake shi daga baya kuma manzo Allah ya yanta shi to sai zama maulan manzo Allah yana manzo Allah hidima qala ubanu yace qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce afdalu dinari yunfiquhu rajulu mafificin dukkan wani kuɗi da mutum ya taba kashewa a rayuwarsa dinarun dinarin da yunfiquhu ala iyali da ya ciyar da shi ga iyalansa ya fi kowanne dukkan kudaden da ka kashe su ta hanyar lada da wanda ka gina masallaci da wanda ka gina makaranta da wanda ka tona buwan kai wane ne wanda ya fi kowanne lada shi ne wanda ka ce da iyalan na biyu shi ne wa dinaru da dinaru da yunfiqu ala dabbati fi sabilillah dinarin da ya ciyar da shi ga dabbarsa ta zuwa jihadi fi sabilillah wa dinarun na uku shine dinarin da yutuquhu ala sahabihi da ya ciyar da shi ga abokanansa na zuwa jihadi fi sabilillah kaga duk guda biyun ya kare shi a jihadi da wanda ya ciyar da dabbarsa ya kiwata ta da wanda kuma ya rike guzuri saboda wanda guzurinsa ya kare da ya je yayi sadaka da shi ga abokanansa a cikin jihadi fi sabilillah wannan ya fi kowanne kuɗi da ya kashe sadaka a rayuwarsa rawahu muslimun wa an ummi salama radiyallahu anha qalat tace qultu ya rasulullah na tambayi manzon Allah nace ya ma'aikin Allah hal li ajrun fi bani abi salamata shin ina da lada a cikin ‘ya'yan abu salama da mana ‘ya'yanta da ta haifa da mijinta na farko ita ba umu salama ba mijinta abu salama to sai take tambayar manzan Allah bayan ya aure ta ina da lada a cikin ‘ya'yan abu salama ‘ya'yan mijina da muka haifa an tunfi kalai idan na ciyar da su tana ganin kamar don wata ce da ‘ya'ya ba wani lada ko uba ya ce da ‘ya'yansa ba wani lada sai take tambaya sai ta ce walassu bi tarikatihim ni fa ba zan bar su haka za wa haka za suna yawace yawace ba wannan yayi nan wannan yayi nan yana suna bara neman abinci innama hum baniya ka sani cewa su fa ƴaƴana ne ba wai ƴaƴan da Abu Salama ya haifa da wata mata ba ƴaƴan Abu Salama ne a'a in ka dai ai kace kake faɗa ga jawabin da manzo Allah zai zo a gaba duk bayanin ta ne halli azurin fi bani abi salama shi ina da lada a cikin ƴaƴan abu salama an kunfi kalai idan na ciyar da su wallan su ni fa ban kasance bi tarikatin ban kyale su hakaza wa hakaza wannan yayi nan wannan yayi can suna gara lamba wai dan neman abinci suna bara suna neman abinci ba innama hum bani domin ƴaƴana ne fa qala to annan zance maza Allah ya shigo maza Allah ya ce na'am kwarai ko tabbata na farko din halli azurin fi bani abi salama ina fata an gane sai ce na mu kwarai kuwa laki azurin kina da lada ma alfakata alai matukar kin ciyar da su ajuru ne ko ajuru ajuru guda ɗaya ne to laki ajuru ma alfakata alai kina da ladan duk abin da kika ciyar da su in kuma kace laki ajuru kina da lada ma alfakata alai matukar kin ciyar da su kowanne yana guda laki ajru ma anfaqati ajru ma anfaqati ya zama mudafun wa mudafun ilay la dan abin da kika ciyar alaihim laki ya tabbata gare shi in kuma kace ajrun la da ya tabbata laki gare ki ma anfaqati alaihim matakar kin ciyar da su la da abin da kika ciyar gare su ya tabbata gare ki matakar kin ciyar da su kina da lafiya mutafaqun alai wani ya nuna maka dan ka aifi da an ka bashi abinci duka sadaka kake bashi duk da yake wajibi ciyarwa akwai ta wajibi akwai ta mustahabi to hatta ta wajibi in kana ciyarwa kaman kana ba da sadaka ne shine ma mafi girman lada mutafaqun alai wa an sa'd ibn abi waqas radiyallahu anhu fi hadisihi tawili cikin hadisan nan nasa mai tsawo na hijjatul wada'i allazi qaddamnahu da muka gabatar da shi fi awwalil kitabi a farkon littafi fi babin niyya a cikin babin ikhlasi ce shine anniya a cikin wannan hadisin mai tsawo ba zai kawo shi gaba ɗaya ba zai yanko maka iya muhallu shahid yace a cikin wannan hadisin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wa sa'ad ibn abi waqas wa innaka cewa kai sa'adu lan tunfika nafaqatan ba za ka taba ciyar da wata ciyarwa ba tabbata gibiya wajen Allah da kake nufin zatin Allah da ita in dai babu riya a ciki kayi ta ne dan Allah illa ujirta biya face sai an baka lada biha a wannan ciyarwar da kai hatta ma ta ta'alu fi fi imra'atika hatta abin da kake sanyawa a cikin cikin matarka lomar da kake kawowa ka ba matarka ta ci kidin na farko shine a cikin fidin na biyu ciki ne kamar ka tsaya ta ma da zaru fi baɗin imratika ka gane a cikin cikin matarka shi ma akwai lada ba wai sai wanda ka ba miskini ko mabaraci ba muttafaqun alai wa nabi mas'ud al-badri aro ta daga abu mas'ud al-ansari ba ibnu mas'ud ba abu mas'ud al-badri wanda ya halatta yakin badar رضي الله عنه يدالا تثبت أغريشي عن النبي يا روح لك النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله يا شيخ إذا أبقى رجل على أهله idan miji ya ciyar da iyalansa ya tafi buwa yana neman ladan wannan ciyarwa bi ma'ana yayi da niyyar Allah ya bashi lada to fa huwa lahu sadaqatu wannan ciyarwan sadaqa ne gare shi Allah zai bashi ladan kamar dan fahiya to fahiya ita annafaqatu kenan ko to shikenan naku ya fi daidai fahiya ita wannan ciyarwa lahu sadaqatun sadaqa ce gare shi Allah zai bashi ladan kamar ya ba miskinai gajiyayyu alhali iyalinsa matansa da ƴaƴansa ya ciyar muttafaqun alayhi wa anna abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kafadul mar'i isman ya ishi mutum zunubi wannan baɗin ziyada ce ya ishi mutum zunubi in mutum yana neman zunubi kamar ka ce wato kafal mar'a isma ya ishi mutum zunubi an yi bayi a manya kutu ya tozarta wanda yake ciyarwa Allah ya baka mata da 'ya'ya ya ɗora nauyin ciyarwansu a kanka kuma ka bar su da yunwa shi ne ma'anar tozarta in kana neman zunubi to ka samu zunubin mutumin da ya tozarta waɗanda yake ciyarwa to wannan zunubi ya ishe shi zunubi bi ma'ana yana neman guzurin zuwa wuta to ba sai ya je ya yi sauran ayyukan sako ba in ya tozarta waɗanda yake ciyarwa to ya ishe shi zunubin da zai kai shi wuta shi ne ma'anar hadisi hadisin hadisi ya samu kyakkyawar sahihun ingantacce rawahu abu dauda wa gairuhu imamu abu dauda da wani sa suka rawaice shi wa rawahu muslimun fi sahihihi imamu muslim shi ma ya rawaice shi a cikin ingantaccen hadisin sa bi ma'ana da ma'anar wannan lafazi daidai lafazin yana sabawa a ruwayar muslim lafazin ruwayar qala manzo Allah cewa yayi kafadil mar'i isman ya ishi mutum zunubi an yi hadisa ya tsaru an manya mulku kutahu gabalin wanda ya mallaki ciyarwansa a gane mutumin da abincin da yake karkashin ka sawa'un mata ne da 'ya'ya lokacin kawo abinci yayi kana da halin kawa da gangan kake zuwa ka kawo musu abinci suka zauna da yunwa ko ko wani yaron ka ne na kasuwa ya maka aiki ko kwadago abincin sa yana karkashin ka lokacin da ya kamata ka bashi haƙƙin sa zai ce fa ne sai ka je ka kuya ya duba bai same ka ka je ka tsare kanka ka kuya ka gane yayi ko wani mutum ne da kake aiki a karkashin sa kai mai biyan albashi ne an turo giran daga fitar ko daga federal kawai sai ka sa kuɗin a cikin akawun ɗinka kake ɗiban interest ka ka biya albashi ɗaya ga wata biyu ga wata uku ga wata suna ta kuka suna cin bashi alhali an turo daga kan inda ake turowa kai ka tsare ka hana su to wannan ka neman guzuri zuwa wuta wannan kadai ya ya ishe ka zuwa wuta eh dan da abin da zaka samu gashi ka ci riba inda kuɗi ne ka ajiye ba kasuwanci kai ba ana ɗibar riba ana baka kuma gashi ka bar mutane da yunwa wani ba yi da lafiya ya neman abin da zai sayi magani wani an masa aihuwa yana da bukata wani aure zai wani zai wani bukatarsa gashi nan dai bukata iri iri kai kaɗai ka je ka dunkule kuɗin mutane ka sa a kawo kana ɗiban kuɗin ruwa don kana neman zunubi na rike musu albashi kadai ya ishe ka zunubi ko da ba riba ba ce ballantana ga riba ga kuma tsare haƙƙin mutane a duka suna ciki dabba an kan mallake ta wajibi ka ce da ita ai ko ka kora ta kiwo ka je ka yi kiwon ta a daji ka kawo ta ta sha ruwa a mashaya ko kuma an ka ɗaure ta ka kawo mata abinci da abin sha ita ma idan ka tafi kabarta ba ci ba sha to ita ma Allah zai kama ka da wannan laifi duk wanda ciye da yake karkashin ka mutum ne ko dabba idan ka tsaru ga barin wannan abinci naka to wannan ya ishe ka zunubin da zai kai ka wuta Allah ya kiyashe wa an abi hurairata radiyallahu anhu annan nabi hakika annabi sallallahu alaihi wasallama kala ya ce ma min yawmin yusbihu al-abdu fi ba wani yini da bawa zai wayi gari a cikin wannan yinin illa malakani yanzilani face sai Allah ya aiko su mala'iku guda biyu da za su sako duniya su su biyu fa fa yaqulu aduma dan yana addu'a yana cewa Allahumma aati munfiqan khalafan Allah ka bawo mai ciyarwa khalafan maiwa duk wanda yake ciyarwa baya rowa baya ƙauro yana ɗauka yana ba wa iyalinsa cefane a wadace to Allah ka bashi abin da zai mai da gurbi wa yaqulu al shi kuma ɗaya mala'ikan yana cewa Allahumma aadi mumsikan talafan Allah ka bawa wanda ya kame yayi kankamo ya kankame wanda yake riƙewa baya saki to Allah ka bashi talafan asara abin da ya rike din Allah ka sa asara a ciki ba dai ya rike ba dai shi ya fi kowa son kuɗi shi bai ci ba shi ba bara an ci ba to Allah ka jeho asara sai ka ga yan kidnapper sun kama shi an ce sai ya kama miliyan kaza ko a kama wani ɗansa ko matarsa ko barayi su je su sace ko a yi gobara ya kone duk addu'ar mala'iku ne in dai mutum baya ciyarwa baya alheri shi mai ciyarwa ana masa addu'a Allah ya mai masa gurbi wanda kuma yake ruwa ana masa addu'ar Allah ya jefa asara a cikin dukiyarsa muttafaqun alai wa anhu daga Abu Hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah ya ce al-yadul ulya hannu madaukakiya mai bayarwa khairu ita ce mafi alheri min al-yadul sufla akan hannu makakkanciya mai yin roko ko bara mai bayarwa yadul ulya ita ce wannan a sama alyadu sufala ita ce a ƙasa mai karɓa to mai bayar wannan shi mafi alheri akan wanda shi kullum sai dai a bashi ina fata an gane eh kaman ciki shi kullum sai dai a bashi shi shi bai iya bayarwa ba sai dai a bashi wa bida bi man taqulu mazala da yanka tashi bayarwa to ka fara da wanda kake iyalantuwa iyalinka bayan abincin da ka ba da sutura in akwai wani abu da zaka bayar sadaka ko kyauta to ka fara warewa wani kafala tun daga gida ka ba matanka da yayanka kafin ka ba makota da kuma wanda suka fi kusa da kai amma dai wanda yake bayarwa a wajen Allah shi ne fi alheri akan wanda kullum sai dai a bashi wa kan sadaqati yace mafi fitiyar sadaka mafi alherin sadaka da mutum yake a rayuwarsa bayan ta wajibi ta gida da ya sauke nauyin iyali wanda zai yi a wajen mafi alherin sadaka ma kana an zahar gina abin da ya kasance ya yi ta a bayan wadata ka san abin da ke yi bayan wadata ya ware abin da yake bukata da abin da gidansu suke bukata a tsawon yinin nan kaza ne zai ishe ni cefane kudin ruwa da kudin cefane da kudin abinci da kudin magani in akwai marar lafiya da duk abin da za a bukata a wannan yini in ya ware to abin da ya rara a ciki ya dauka yayin sadaka wannan shi ne mafi alherin sadaka kar ka je ka bayar kuma gida ana bukata to ya za a yi ka zama indararo kana ba wa jeji gida bai koshi ba to mafi fice sadaka ka ba da ita bayan wadatuwa bayan ka ware abin da kar ka bayar kai ma ka je kai roƙo ka ga an yi ba a yi ba wadda ta zama bayan wadatuwa ita ce mafi fice sadaka wannan yin sa duk wanda ya kame mutuncinsa baya roƙo baya maula duk talaucinsa ya haƙura to yuqfahu Allah Allah zai kame masa mutunci zai zama mutum mai mutunci ko mun talaucinsa ba za a ganshi a kaskance ko a wulakance ba inda ya kame duk abin da Allah ya jarabe shi da shi na talauci ko na jinya baya roƙe roƙen mutane ya ya haƙura to Allah zai kame masa mutuncinsa kuma ya buɗa masa hanyar da zai samu cikin sauki wa man yastaghni duk wanda ya nemi wadatuwa a wajen Allah yuguni billahu Allah zai wadata shi ka gane ai talauci ya same shi baya hanja abin da yake hannun wani ya hakura yayi kana'a da abin da Allah ya arzuta shi kuma yake roƙon Allah ya wadata shi ne wa man yastaghni yana neman wadata a wajen Allah to yuguni billahu Allah zai wadata shi rawahu al-bukhari abin da ake nema mutum ya kame ya zama daga cikin hasibuhum al-zahibu adliya'a min at-ta'akkuf yawa la yas'aluna an-nasa ilhafa ba sa roƙon mutane kwata kwata ko za su mutu da yunwa ba za su ce wani ba abinci a gida naka taimaka mu galas zai ce a ranta musu wallahi ba roƙo bane rance ko bashi wannan halal ne amma roƙo shine abin gari ko za su mutu da yunwa la yas'aluna an-nasa ba sa roƙon mutane kwata kwata to a haka ne ta su bomul jahilu jahili wanda bai san halin su ba yana zaton agaliya a mawadata ne saboda mai minar ta akutu saboda wannan iffa din saboda kamewa ba taɓa ganin suna roƙo ko maula ba to a hakan kuma suka yi addu'a Allah ka wadata muka yayi mana wannan kunci to yughnihi Allah Allah zai wadata shi rawahu bukhari babu infaqi mimma yuhibbu wa min al-jayyid wannan babu ne da zai bayanin ciyarwa din in an tashi ciyarwa mutum ya dinga ciyarwa mimma yuhibbu da abin da shi ma yana so ba abin da baka bukata daga nan sai bola ba ba yayi tsani kai ku dauko ne ku ba almajiri irin wanda kake so din an zuba maka naka mai gida a kwano almajiri yayi bara ka kilawo shi ka tsaga ka tiba ka bashi min ma tuhibu daga abin da kake so ka gane ai ba wanda ba a so sai zubarwa ko a ko a kawai dabbobi idan tufa ne ba sai ka kashe ya huje ya ya riddige ya fatattake sannan ka dauka ka bada sadaka ba wanda kake sawa kana jin dadin sa bai mutu ba ka gane ai shi ake so daga cikin irin waɗannan ka baya. To sannan bayan min ma yuhu daga abin da mutum yake so din daga cikin wanda yake so wa min al-jayyid ya bayar daga kyakkyawa. A cikin wanda kake so din. Ai yana iya yiwuwa da tsohon da matsakaicin da sabon duk kana su. Ko? To in za ka yi ka bayar daga al-jayyid sabuwa na ta masa jayyid daga jadid kenan. Ko? ana ta masa jayyid kuma kyakkyawa ko da ba sabo bane to in ka tashi ciyarwa ka bada abin da kake so kuma wanda yake mai kyau ina fata an gane qala Allah ta'ala domin Allah ta'ala ya ce lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna lan tanalu albirra ba za ku taba samun nagarta ba wasu malamai suka ce aljanna ita ce albirra anan ba za ku samu aljanna ba a tatun biku har sai kun ciyar mimma tuhibuna daga abin da kuke so ba abin da ba ku ba mimma ta karahu nan ba abin da daga nan sai bola kuma ku dauka ku ce kun ba da sadaka ba wanda kuke so din a shi za ku yage da dumin sa in tuwo ne ku yaga ku ba mabaraci wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu wa ku wanda suka ba da gaskiya an fi kullin tayyibati ma kasabtu ku ciyar daga daɗaɗen abin da kuka tara na dukiya alkasubu ɗin neman kuɗi ma ka sautu abin da kuka nema na halal min ɗai ba su na halaliya halaliyar ma ka sautu abin da kuka tara wa min ma a karazi na da kummilar arabi sannan ku ciyar daga abin da muka fitar muku da shi milar arabi daga ƙasa shi ne abin da kuka noma wancan farin kuɗi ake nufi min ɗai ba ma ka sautu abin da kuka yi kasuwanci ko kuka wata sana'a ko aiki kuka tara mai tsarki na halal ku ɗauka ku ba da sadaka sannan abin da kuka fitar da shi min al'arabi a ƙasa na noma amfanin gona shi ma ku ɗauka ku bayar sadaka wala ta yamma mun khabisa min tunfiquna Allah ta wala ta yamma mun khabisa kar ku tudanya mummuna tunfiquna da za ku dinga cewa minhu daga wannan mummuna wanda ba kwa so kuma in kun tashi kyauta ko sadaka to kar ku bayar da wani wato wala ta yamma mu kar ku nufi alhadisa mummuna tun fi kona ku ce za ku dinga cewa minu da wannan mummuna a min tsayi ba ta maka sabtun mai daɗi mai kyan shi ake so ku bayar ba mummuna a wanda alhadisa wanda yake lalatacce ba wa an anas radiyallahu anhu qala sayyidina anas ibn malik radiyallahu anhu ya ce kana abu dalata radiyallahu anhu akthara al-ansar bil madinati malan sayyiduna abu ala radiyallahu anhu kana ya kasance aksarul ansari bil madina shine mafi yawan lansaru da suke garin madina malan yawan kudi ya fito wani balansari a madina yawan kudi amma fa kudin ne min na kalin na dabinai su mutanen madina ka san dukiyarsu shine dibino gwanakin dibino shine akasarin dukiyarsu kasuwancinsu kaɗan ne kuma dabbobin su raƙuma da wane ne suna da karanci gonakin dabino shine yawan dukiyarsu to shi abu tsala kusan shine shugaban masu kuɗin dabino na garin madina domin kana akasarul ansar bil madinati malam min nakhl ya karanta mafi yawan lansaru da suke madina malam yawan dukiya min nakhalin na dabino wa kana habu amwalihi ilaihi kuma ya kasance mafi soyuwar dukiyoyinsa na gonakin ba gonar tasa ba dai bace yana gonaki da yawa yake ya mallaka to amma wata tafi soyuwa a ransa ilaihi a wajensa biyaruha a rijiyar ta biyaruha ko bayaruha bairaha ko biruha to za mu ji duka ana gaya mata da kisirar ba da fatahar ba duk ana fada ni na wace biyaruha ko kuma bairuha baira eh na ji dai alhamdulillah akwai ta in ka sa wakafi ai ta zama bairuha ni yace biyaruha ko kuma bairaha shikenan duka za mu ji sunanta ne daga cikin gonakin sau da suka fi soyuwa wanda ya fi so ita ce rijin ba rijiya ba wata ke gona wani dibino ta bairuha wa kanan mustaqdatan masjidi wannan gona ta kasance tana fuskantar masallacin manzo Allah na Madina ga ta gona ce mai yawan dabirai mai girma sosai kuma ga ta a kusa da gari daga an fitar bayan gari da kaga ai dole a so ta ga arziki da yake cikin mai yawa kuma ba sai an sha wahala doguwar tafiya ba tana fuskantar masallacin manzon Allah a bayan gari take wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha manzon Allah sallama ya kasance yana shiga wannan gona ta Abu Talha wa yashrabu min ma'in fiha tayyibin yana sha daga wani ruwa da yake cikin gonan nan tayyibin mai daɗi akwai wani ruwan daɗi wata rijiya mai daɗi manzala an yi sha'awar ruwan daɗi musamman zai tashi ya shiga wannan gonar ya je wannan rijiyar ya jawo ruwa ya sha saboda ruwanta yana da daɗi kaga ko ai gonar ta mai daraja wanda har manzala yana zuwa shan ruwa a cikin qala anas anas ibn malik da ya rawaita hadisin yace falamma nazalat hadhihi al-ayat yayin da wannan aya ta sauka lan tanalu birra lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku taɓa samun nagarta ba har sai kun ciyar daga abin da kuke so qala abu talha abu talha sai ya miƙe tsaye ila rasulillahi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala ya rasulullah manzo Allah yana karanta wannan ayar sai ya miƙe yace ya ma'aikin Allah inna Allah ta'ala yaqulu naji an ce Allah ta'ala inna Allah ta'ala yaqulu to nawa yayi kala kenan to faƙala ne inna allaha faƙala ya rasulallahi to sai me inna allaha ta'ala anzala alaika to shi kenan ni yace inna allaha ta'ala ya kulu na hukuka shi inna allaha ta'ala anzala alaika Allah ta'ala ya saukar maka lan tanalu lidirra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna to wa inna habba mali ilayya hakika mafi soyuwar dukiyata a wajena biyaruha waccan gona ta bairuha bairaha eh bairaha yace biyaruha ita ce mafi soyuwa a cikin dukiyata gaba daya wa inna hasa da qabilillahi ta'ala to saboda haka ni na ba da ita sadaka ga Allah gaba ɗayanta shi ba nan ya wuce abin da aka ce ai ai ita ce mafi soyuwa shi kuma Allah cewa min ma fi hukuna abu daga abin da kuke so ai kowace yana so shi kuma sai kawo wacce ya fi so kaga ya wuce kura da ilimi in idan ana wucewa shi sai da zaɓo wacce ta fi kowace to shi ga a'a ai ai kawai su gonakin a ita din ita ma bangare ce da dukiyarsa ai sai ya ce daga cikin gonakinsa amma ita ce ya fi da ita ita ce a habba ilayya Allah ya ce min matu hibbuna daga abin da kuke so ba daga abin da kuka fi so ba ka bambanta lafazin min matu hibbuna daga abin da kuke so wani abu daga cikin abin da kuke so ba daga cikin abin da kuka fi so ba to amma shi da ya tashi da ya bayar da abin da ya fi so ita ce gonarsa ta bairaha arju birraha ina ƙaunar samun nagartanta da Allah ya faɗa a cikin lasananul birra albirra din nan na ba da wannan gonar da na fi so domin ina ƙaunar birraha wannan albirran da aka ambata a cikin ayar birra yawwa ina ƙaunar samun wannan albirran da ayar take faɗa wa zukura kuma na kawo ta tanadi na yi tanadinta inda Allah ta'ala a wajen Allah ta'ala ka gane yayi naka wato azzukuru abinda ka ajiye shi ko ta kwana wata dukiya da ka je ka bude wani akawun ka ajiye ba ka taba kana jinan sai wani abu ya guduro mai muhimmanci sannan a ɗauka a yi amfani da ita shine azzukuru a cikin addu'ar gawa ta jarirai mai za ka daga Allahumma ij'alhu liwalidayhi salafan wa ajran wa zukhran ko wa faradan ba ya wato shine malan zukuru ta nabi na ajiya to na ajiye ta tanadi inda Allah ta'ala a wajen Allah ta'ala fa ba'aha ya rasulullahi haisu araka Allah ya rasulullahi ka sanya ta duk inda Allah ya nuna maka ni dai na danka ta na kawo ta sadaka a hannunka ka duba yanda Allah ya nuna maka yanda ya kamata a raba ta sai ka san yanda za ka yi ta ni dai ta fita a hannunka shi da mazar fa ba'a ka ajiye ta ya rasulullahi ko ka sanya ta haisu araka Allah yanda Allah ya nuna maka faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da yake manzo Allah sarkin adalci ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace bakkin bakkin zalika malur rabiu yace ma dalla da wannan dukiya dukiya ce rabiu mai riba abinda zaka samu a lahira ya lullunka ya lullunka abin da yake kimata na duniya bakkin din nan kamar kalma ce ta abun mamaki bakkin abun mamaki zalika wannan gona taka da ka bayar fi sabilillah malun dukiya ne rajihu mai riba zalika wannan dukiya da ka bayar fi sabilillah malun dukiya ne rajihu mai riba daidai maimaita hasudu wa qad samitu ma kunta bazala ko amma hakika na da abin da ka faɗa cewa ka danka wuka da nama a hannuna nayi yanda na ga dama abin da Allah ya nuna mu wa inni aratu amma ni abin da nake gani an ta ja'ala ka sanya ta sadaka kin aqrabi da cikin makusantanka na dangi eh ka je ka duba danginka dangin uwa da dangin uba wanda suke da talauci da bukata ka je ka tsatsaga ta ka raba ta a tsakani in wani ne ai sai to ka bani ita ko kuma kawo raba ƴaƴana da mata an mutumin yanzu ne ya samu shugabanci in wani abu ya fito a gwamnati daga shi sai yayansa in kyauta aka aiko daga federal ko daga state ko daga gwamna to sai ‘ya'yansa sun samu sannan makota su samu sannan abokanan siyasa su samu to maza Allah shi ba shi ba haka yake sai ya ce ka je ka sarrafa ta fil aqrabina a cikin makusantanka na dangi fa qala abu tala sai abu tala ce to afu abu ya rasulullah zan aikata wannan ya ma'aikin Allah fa qasama abu tala ta abu tala ya rarraba ta fi aqaibi cikin makusantansa na jini wa bani ammi da ƴaƴan bakfan wanda kakansu ɗaya da shi da su suna ‘ya'yan maza babbansa ai kanin uba kenan to ‘ya'yan da ya haifa kaga ‘yan uwansa ne kakansu ɗaya a ƙaribi a can zai ɗauki dangin uwa ‘ya'yan kawunai da ‘ya'yan innoni ‘ya'yan babba kuma dangin uwa ‘ya'yan babbobi da ‘ya'yan gwaggwanni gaba ɗaya ya tsatsa gabo nan duk ya raba muskilai daga cikinsu muttafaqun alai qawlu fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace malu rabihu dukiya ce mai riba ruwiya fi sahi an rawaito cikin sahi bukhari da wannan ma'anar rabihun wa rayihun da kuma rayihun biliya bilba'i na farko rabihun almuhada mai mai ɗaya na biyun rayihun wa biliya'il musanna da ya mai ɗaya biyu ai rayihun alaika lafuhu bi ma'ana lafuhu amfanin wannan gona da ka sadakar rayihun alaika zai komo zuwa gare ka daga raha ne ya ruhu ra'ihan kasa ana musanya hamza da ya wani lokaci wa ra'ihun wa ra'ihun duk abu ne ka gane ra'ihu daga rahani ya tafi ya ruhu yana tafiya to sai manzo Allah in ka ce rajihun dukiya ce mai riba wa ra'ihun kuma zaka malun ra'ihun ko zalika malun ra'ihun wannan dukiya ce wanda amfaninta zai kobo gare kan an je lahira tun da Allah ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa azama ajra duk abin da kuka gabatar na alheri a rayuwar duniya to sajiduhu za ku same shi inda Allah a wajen Allah huwa khairan shi da mafi alheri akan yanda kuka bar shi a duniya wa azama ajran shi da mafi kirman lada akan ci da sha da kuka yi da shi ba ku bayar sadaka ba wannan kalma da yace wa biyaru ha'u kalmar nan na ta biyaru ha'u hadiqatu na kalin wata gona ce ta jizino ta Abu Dalha wa ruya to ana wato bi kasril ba'i da kisran ba'irin namu wa fatiha da fatahanta bairaha bairaha'u da biyaru ha'u duka ana fada sunanta ne alhamdulillah sai babu wujubi amrihi ahlahu wa auladuhum mumayyizin wa sairun man fi ra'iyatihi bi da'ati Allah ta'ala wa nahim an al-mukhalafati wa ta'dibi wa man min irtikab manhiyin an alhamdulillah babban babi ne shi ma to ya take